salatul fati biyu fatiha da salatul fati الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويليه الديوان الخامس شفاء الأسقام في مدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم وله ثلاثمائة وخمس وسبعون بيتا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حرف الهمزة أبالي سر أل بين هياري تنادي حبيب الله عين السماء عين بإن عام غيري بزينب وتذكاره عندي على الزيزاء عين به ما علمت دون تبنج ولي وله به وعين فنائي إذا انصرف الوارون أنت من جزتي بقيت به أحياء ليوم لقائي إذا أبن العباد بالقبر إنني بذكر رسول الله وقت زوائي علمت في وادي كفاني جماله عن الغانيات البيد وصل غبائي إذا جمعوا الأموال وابتغروا بها فبخلي ومالي وفزين ملائي إذا مكروا مكرا كفيت بذكره وإن مرض يعلم ففيه شفائي عليه صلاة الله ثم سلامه ليرضي رسول الله كل ثنائي عليه صلاة الله ثم سلامه أقول بحجر ذاك ظل اللواء عليه صلاة الله ثم سلامه أنا لدى الأخرى كمال الرمال عليه صلاة الله ثم سلامه ويحبي رسول الله على الفداء عليه صلاة الله ثم سلامه ينال به في الدار كل منار عليه صلاة الله ثم سلامه كريمك يعلو كل آل علائي عليه صلاة الله ثم سلامه وأنوارها تعلو عنان السماء عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ثم آل عبائي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبالي سر هل بين هشائي تنادي حبيب الله عين الصفاء قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله Sheikh Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yace sirrun wani sirri halla wanda ya sauka baina hasha'i tsakin hanjin ciki na sanasi habiballahi ya iyadda ni in manta masoyin nan na Allah aini safa'i wanda yake shine ainin tsarki aimu bihi in ha maghairi bi zainabin wa tazkaru indi ala zubidai sai yace ahimu bihi ninna fadan fadan in imuwa ta soyayya a cikin Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi in ha maghairi bi zainabin in wani yana imuwa a cikin wata mace mai suna Zainabu wata zakaruhu indi kaga tintintinin manzo Allah a guri na in tsaya ina tunanin sa alazzu ghiza'in shine mafi dadin abinci a guri na aimu bihi ma ijiduna tagannujin wali wa lahu bihi bu'aila bana'i ahimu bihi ina mai dimuwa bihi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ishtu matukar rayuwata ta duniya ba zan rabu da manzo Allah ba duna tagannujin ba tare da farkwasa ko ainihin wani wani wani tambele ba wani ni wala hu tare da manzo Allah bu'aida fana'in bayan karewa ta na tabbata fihi a cikin sa إذا انصرف الوارون عند ابن جثتي بقيت بآية ليوم لقائي idan sarrafa waruna idan aka zo aka binne ni a cikin kabari na kowa ya koma ya tafi gidansa ana bin wato motsin takalman waɗanda suka binne ni a cikin kabari na an dafi ni jussati bayan an binne wato gawata a cikin kabari suna tafiya baki bihi ni sai in wanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haya ina raye liyaumi liqa'in har zuwa ranar alkiyama إذا أبد الأباد في القبر إنني بذير رسول الله وقد سوائي idza abida al-ubadu idan duk masu ibada suka kasance suna yin ab- ibada fil qabri a cikin kabari jaizi ne ya halatta lokacin da manzo Allah zai tafi zai tafi miraji yana cikin Isra'i ya zo ya wuce ta kabarin Annabi Musa ya ganshi a cikin kabari yana sallah ko to tunda jaizi ne ga annabawa ba zai zama kara ba zai zama haramun wajen mu'minai ya zama karama a gurin su ba ki ta ibada sa cikin kabari to yace innani ni a cikin kabarin ba sallah zan yi ba bakitu zan wanzu ne bi zikiri rasulillahi wato tare da ambatan manzo Allah zan yi ta salati ga manzo Allah a cikin kabari na waqta sawa'i lokacin da za a saka ni cikin kabari mun fa- muna ta faɗa kissa wanda ya tabbata cewa hakan ya ya faru karamatan Allah ya karrama Shehu Ibrahim kuma ya karrama ɗaya daga cikin ƴaƴansa Allah ya nuna mata lokacin da aka yi janazar shehu ibrahim aka binne shi a cikin kabari ana saka shi cikin kabari ana kuka ita kuma ɗaya daga cikin 'ya'yansa sayyida baraka matar shehu lahadi muritani ita kuma sai ta ga lokacin da aka miƙa shi cikin kabari ta ga surar manzo Allah ne ya karɓe shi cikin kabarin nasa to kaga wakata sawa'i din nan ya tabbata ana faɗar wannan magana a cikin wurare idan an zauna na ce ni ba za mu yadda ba mu masu bincike ne da karatu a gaban jama'a tunda tana da ranta in Allah ya kai mu kaula za mu tambaye ta muka yi wata tafiya ta fatihiyya Allah Allah ya dawo da wannan tafiya ta fatihiyya Amin.
fatihiyya ta yi kokari wajen wato runtuma mutane zuwa Maulana Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu to da muka je nan muka je muka ziyarce ta a gida sai muka tambaye ta wannan hikaya ana faɗarta sai ta tabbatar mana cewa haka ne tana murmushi a lokacin ta yi dariya ta ce haka Allah ya tabbatar wa shi Ibrahim ita Allah ya nuna mata to wannan karama ce yawwa saboda haka wa asbitan lil awliya al karama wa man wa man nafa'a fam bizan kalama haka mai jawhar jawhar tauhid yace wato ka tabbatar da karama ga waliyai Allah yana karrama su da abin da ya ga dama na karama waman wanda duk ya kore cewa ba karama watsar da zancensa kakkai da da zancensa saboda haka haka Allah ya nuna ya nuna mata shi ita ma ta rasu wani shekarun baya Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Mm.
أنست به وهدي كفاني جماله عن الغانيات البيد والسخبائي sai ya ce anistu na ɗaya bai kewa bihi da manzo Allah wa adini kadai kafani jamalu wallahi kyawun manzo Allah ya ishe ni anil ghaniyatil bidi daga barin yan mata kyawawa farare wasu da khiba'in a tsatsakin shema a ce ga yan mata sun kewaye ni farare wallahi soyayyar manzo Allah da zai bai kewata da manzo Allah ya fi ni a guri na إذا جمعوا الأموال وابتقروا بها فبالي ومالي هو زين ملائي to kun ji yan uwa ai ta hakuri da soyayyar manzo Allah ita ce babban jari ita ce komai a cikin rayuwa Allah ka ba mu ita yace idan tama'ul amwala idan mutanen duniya suka tara dukiya wa btaqaru biha suke alfahari su masu kuɗi ne wannan buloniya wannan trileniya wannan wane ne wannan gashi nan dai abba abin da babu to ni fa fakhari alfakharina wa mali dukiyata hubbu zaini mala'i soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam إذا مكروا مكرا كبيت بذكره وإما يضيعوا ففي haka شفائي wani bangaren kuma shi ma idan makaru makaran idan suka hada makirci a gare ni kufitu sai a ishe mun bi zikiri saboda ambatan mazala da nake yi zikirin annabi wa in maradun in wata cuta ya aru ya bujuro mun shifa'i warakata ta tabbata fi a cikin sa عليه صلاة الله ثم سلامه ليربي رسول الله كل سنائي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sala- kullu sana'i dukan yabanni da nake yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yurdi rasulullahi ke yadda da ni a gurin manzo Allah عليه صلاة الله ثم سلامه أكون بأجل تحت ذل اللواء salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam akunu in kasance ta tazillil liwa'i a karkashin ido inuwan nan ta tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hashirin rana alkiyama عليه صلاة الله ثم سلامه أنال لدى الأخرى كمال الرباء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam analu kamalar ridai in samu kamala ta yadda Allah rana ladal ukura rana alkiyama biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه ويا كبير رسول الله يا أعلى البلاء salatin Allah da amincin Allah sabata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa rasulullah manzon Allah ya kafi ya ishe mun halal bazai mutanen banza ya kore mun su عليه صلاة الله ثم سلامه ينال من في الدار كل منائي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanalu muhibbi dara dukkan masoyina a inda yake ku- ku- ya samu kulla kulla muna'in dukkan burinsa dukkan masoya shi Ibrahim mu kenan Allah ya ba mu dukkan burinmu wanda muka sa a gaba amin عليه صلاة الله ثم سلامه قديمك يعلو كل آل علائي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khadimuka wannan khadimin naka Sheikh Ibrahim Yas ya alu ya daukaka kullu ali ala'in burbushin dukkan wani madaukaki ya zama madaukaki a samansa fi hari saubin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه وأنوارها تعلو أنان سمائي salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman da Allah sallallahu alaihi wasallam wa anwaruha hata sakinta ta'alu ta daukaka anana sama'i can burbushin haka sama ta tokare عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ثم آل أبائي salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman da Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahibin da sahabbansa summa ali abai sannan ma abota bargo anantu anan da yace wa alin kuma yace ali abai daga baya ali alin yana nufin iyalin manzo Allah kenan matansa Ya.
matekunsa ko to Ya.
anan sune ma'ana ali tunda an ce a can ya ce wa ali abai da ma abota bargo sune sayyidi ali da sayyidatuna fadima da sayyidi hasan da sayyidi husaini Ya.
su ne waɗannan ahalu abai tare da shi manzo Allah waɗanda ya lullube su sai ya yi musu addu'a ya ce Allah ya- ya haramta jikinsu daga wuta waɗannan su ne ahalin baitinsa su ne waɗanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ibtihali din nan summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadibin to su ya dauka ya je zai mubahala tare da yahudawa sai wani ya ba su shawara ya ce wallahi in kuka kuskura ya tsaya ya yi mubahala da ku wallahi za ku daga nan har duniya ta tashi za ku kare gaba daya suka fasa to to su ne waɗannan ahalu aba'i kenan harful ba'i بريد من الإجراج والشك والأجب بحب رسول الله بالبود والقرب سلمت من الأبرار أخلصت وجهتي لربي وعني زال عيني مع الوجب ما أبدأ خير الخلق قادم بابه ويذكر مروحي وسري كذا قلبي فبالي كوني جائر الباب خادما بكلمة خير الخلق فعرفني أيدي وباب وأسأل أولي لا غرامة بمريك يا مامون في الدار والغيب وإني في عسر الجهالة والهوى لما أدعو بحالة البسط والكرب يبرد عني كل كرب وعزني بدائلة عن عاشها ينزلي لبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والرحمن عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر المختار يا خادمي الدين عليه صلاة الله ثم سلامه يغير علي ثم نزلك لا ترجي عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر سعي والمهيمن ليرجي عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكره المعمود بالمنهج العزيز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة كان بقى مع اليمن والحسن عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم للناس الربي عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأولاد والآل والصحبين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi بريت من الإشراك والشك والأجب بيوب رسول الله بالبود والقرب قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي بريئت ناقبت من الإشراك دين شرك دا الله أتكين توحيد إنسا والشك باكو كنت كوكدام أتكين توحيدنا إذواك الله والعجبي babu kuma jiji da kai wai ni na fi kowa a a a ban fi kowa ba duk wannan na same shi ne bi hubbi rasulillahi saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil bu'di anesa nake wal qurbi ko ina kusa سلمت من الأغراب أخلصت وجهتي لربي وعني زال غيري مع الهدب salamtu anil aghrabi duk wata bukata ta duniya wadda za ta shagalar da ni gabarin Allah din na watsar da ita na kubuta eh akhlastu wijhati kuma na tsarkake fuskanta ta zuwa ga Allah kaifi daya na tafi ili rabbi ga ubangiji na zala anni wanda wanda eh, wa'anni zala gaibi wato gaibi na ta ta kubuta ma'al hujubi tare da hijabi duka an kore mun su gaba daya وأمده خير الخلق خادم بابه ويذكر روحي وسري كذا sai قلبي ga ni na wanzu amdau khairal khalqi ina ta yaban fiyayyen halittar Allah khadima babihi wanda yake shine kofarsa sallallahu alaihi wasallam iko wa yadhkuruhu ruhi ruhi na yana ambata manzo Allah wa sirri da sirri na kaza ko haka nan zuciyata كمان ثاني كوني شائر الباب خادما بخدمات غير الخلق باركني أيدي yace kafani ya kauni sha'iral babi ni ya ishe ni kawai a ce ni mas- ma- wato wato wa- wato san kiran manzon Allah ne ni.
Sallallahu alaihi a ce mun san kiran manzon Allah over ni ne babin san kiran manzon Allah to ya ishe ni a ce mun khadiman ni khadimi ne na manzon Allah ya ishe ni bi khidmati khairil khalqi ni saboda yawan hidimata lafiyayyen halitta faraqani aibi duk wani laifina da nake ganin nayi bi ya rabu da ni فكاب وحسان أوليلا كرامة بمالك يا مامون بالجار والغيب yaya za a yi gani na ruwan kofar manzan Allah a waka gani ni ne khadimin manzan Allah saboda haka yaya za a yi ba za a bani baiwar da na nema ba ko ba- ko kun manta ne ga irin aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ka'abun kaga ka'abu wato wa wa ka'abu ne zuhairi shine wanda ya musulunta ya musulunta ya- ya- shine wanda yake zambo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa duk wanda ya ganshi duk wanda ya ganshi ya kashe shi aka zubar da jinin sa saboda haka Ka'abu yana nan yana labalabe yana labalabe ran nan saboda suna da alaka ta ta ta, ta aminci da sayyidina Abubakar sai ya lallabo sai ya zo wajen sayyidina Abubakar sai ya maza ya rike hannunsa yace na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne ka, ka cece ni na zo gurinka na kama kafa da kai da kai ka kai ni gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na tuba na tuba saboda haka ya- ya- sai ya canza kama saboda duk wanda ya ganshi kashe shi zai sai ta- sai na muka ce ka canza kamarka ka canza sufarka zan je in kai ka gaban manzo Allah shi ku duk abin da abubakar ya nema wajen annabi zai masa saboda haka shikenan sai sai manzo Allah Ka'abu manzo Allah sai suka ai eh, Abubakar sai suka shiga da Ka'abu wajen manzo Allah sai ina bayansa sai ya Rasulullah na kawo maka Ka'abu ya tuba gashi zai zai jaddada imaninsa sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah sai ma zai faɗi ka san manzo Allah duk abin da kai da kai wannan kalmar shikenan da ruwa ta sha ruwa ta sha saboda haka shikenan yana fadar haka shikenan sai tashi sai waƙar nan banar su'adu to yayi ta a cikin ta yake cewa wa inna rasulullahi menene eh la sayfun yusada'u bihi muhannadun min siyufillah min siyufil hindi min siyufil hindi masululu sai manzo Allah ya ce min siyufillahi min siyufillahi manzo Allah ya gyara masa wannan waƙar ta saboda daɗin waƙar manzo Allah rigar da take jikinsa bargon ya ɗauko ya ratayawa ka abu to kaga ai baiwa ce babba to manzo Allah tunda yana irin wannan baiwa to shi ma shi Ibrahim ya zo ai masa irin wannan baiwa sannan Hassan shi kuma Hassan eh, bin Sabit shi ma mawaki ne na Annabi shine mai korewa manzo Allah idan idan suka yi wa manzo Allah zambo sai ce idfa'ani ya ya Hassan idfa'ani ya Hassan زب أني يا حسان لا لا فد فوك وروح القدس معك to wannan addu'ar da ya masa la fadda fuka wa ruhul qudus ma'aka kaga manzo Allah ya masa ya bashi tafsir ko to shi Ibrahim shi ma ya zo yana nema gurin manzo Allah ya masa irin wannan baiwa da yawa waɗannan shi sa ya kawo su yace unila karamata an ba su karamci wanda ba a ba wa komai ba bi madihika saboda yabanka ya rasulal ya rasu ya mamunu ya wanda yake mai suna mamunu an ga baiwaka gare su fil jahari a fili wal gaibi da gaiba وإني في أثر الجهالة والهوى لما أدعو في حالة البسد والكرب tare da cewa na zo fi fi fi fi asirin jahalati a zamani wanda ya jahilci yayi yawa kwarai da gaske da san zuciya wanda ake bin sa ba tare da ba tare da bin shari'a ba lamadihu a irin wannan lokacin kaga mai yaban manzon Allah zai tabbata fi halatil basdi a lokacin a cikin yalwa wal karbi da kuma bakin ciki wani lokacin ya samu dadi in yana tare da annabi wani lokacin ya samu rashin dadi in yana tare da jahilai يفرج عني كل كرب وأنسني بجائزة أغاتها ينسني لبي ina so yufarriju anni kulla karbin Allah iyaye min dukkan bakin ciki wa ansani in dawo bi ja'izatin da wata babbar kyauta wato yansani lubbi har hankali na ya gajiya waje ifi addi min addiya ko an addiya daga idanya ta hankali na ya gajiya ba zan iya idanya iya baiwa da Allah ya mun ba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce turakina ce ta hawa ce ta hawa da mu eh, ila zikiri zuwa zikirin Allah wal hubbi da soyayyar manzo Allah wannan wannan salati shine kaman kulki kulki na diwani gaba daya inda ana diwani to ba salatin da zai zama shine kulkin da za a yi anshi da shi irin wannan salati tun daga ainihin maulana shi ibrahim har zuwa shehu tijjani har zuwa wani a ɗayar kamar yadda na faɗa har zuwa wani malam yusuf har zuwa kuma shi alaramma da sauran dukkan malamai a ko'ina wannan shine kulkin da ake yi idan an yi diwani in an karanta sai a ce alaihi salatullahi summa salamu salatan turakina ila zikiri wal hubbi saboda ta tare komai ila zikiri shine zuwa zikirin Allah da kula da sallah da tsayawa akan aikin Allah umarni da hani wani hubbi da kuma cikakkiyar soyayya da biyayya ga Allah da soyayya ga manzon Allah kaga bai aka bari anan ba abin da aka bari Allah ya bamu آمين. عليه صلاة الله ثم سلامه ويا ذكور المختار يا خادميه الدين salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye zukuru ne na mukhtaru mai suna mukhtaru abin zabi ya ta ambato na ya ce ya hadimi ya wannan hadimi na washe Ibrahim ibbi kai fa masoyi na ne عليه صلاة الله ثم سلامه يداير علي ثم نزلك لا تربي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yudahiru ali Allah ya tsarkake iyali na gaba daya summa nasli sannan dukkan tsatso na gaba daya Amin.
sun kaza turbi haka nan wato turbayata inda aka binne ni inda aka binne ni ko inda aka haife ni Allah wato yanda mutane suka rika kokari suke kokari har yanzu idan an je taibanyan akwai gindin kuka da aka haifi shi ibrahim wato mutane in ka ga yadda suke yi abin da yake bid'a ne a wajen waɗansu na neman tabarruki wato ƙasar gurin da da da da bishiyar da sanda muka je sannan bishiyar tana nan da guntun sauranta da ake bambare ta ake daukanta ake tafiya da ita ake neman tabarruki Allah Allah ya karba addu'a sa Allah ya tsarkake gurin haka nan kabarin sa in kaje da kafin ayi kafin ayi hatta interlock kasar gurin baka ga inda suke ba kaman kaman kaman kankara fari fat mutane anan ake zuwa a zauna ayi lazimi ayi sallah ayi dukkan abubuwan da ake yi to yanzu babu to No.
to Allah ya tsarkake zahirin turbayar da aka haife shi kuma ya tsarkake zahirin turbaya gurin da aka binne shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya karba masa addu'a sa
عليه صلاة الله ثم سلامه ويا شكر سعي والمهيمن لي يربي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yashkuru sa'i Allah ya ya gode wa sa'ayina um, gaba daya wa wa yurdi li uh, ko wal mu'minu Li- ubangiji No.
wal mu'ayminu ubangiji mai- mai mai shaida aikin bayi yurubi ya dau ya daddaga min ayyuka na li gare ni عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكيني المعمود بالمنال العذبي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yashfini al mahmudu me wa yus- wa yasqini al mahmudu me suna mahmudu ya shayar da ni bil manhalil azbi mashayan nan mai tsananin dadi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نبقى مع اليمن والحسب salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce nabqa mi muwanzu ma'al yumni tare da yalwa wal khizbi da kaka mai albarka biya saboda sararin sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم للناصر الربي salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salatin min al-abd Ibrahima daga bawa ne mai suna Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu ila nasirir rabbi izuwa mai taimakon addinin ubangiji lin nasir nan bi ma'ana ila No.
saboda saboda waka ne aka kawo shi عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل والأولاد والآل والصحب salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahli tare da iyalinsa waɗanda suke mata wal auladi da ƴaƴansa wanda suke da can nesa jikoki wal ali da alayansa wa sahabi da sahabbansa Na'am.
kaga anan ya faɗi a- a- ahli a farko Na'am.
kuma sannan ya ware jikoki sannan kuma ya sa ahlul baiti a ƙarshe da sahabbansa Na'am.
sallallahu alaihi wasallam Mm. harful jim جزى الله عني ظلمة الليل والدجى فبها ينال الكاف للهب مخرجا يبيت يرائي النجم والكل راكد ينزم درا فلينزم أفرجا تذكر خير الخلق نا محمدا دليلا وعيا ولدا كان أدعجا عليم عليم الخلق والجود والعطاء شفيع شفيع من تجا القدر مفردا وذاك الذي لولاه ما كان كائن ولولاه لولا الجبر إلى العز من عدا جاء الخلق للمولى بكل فعاله وبهجه يغدو ورعى وأدلجا فلو وآذوه بكل إداية فقد البرايا للحليفة مولدا وجادهم بالله حق جهاده ونور أقدار البلاد وأدرجا ألم يأتهم ما قلقوا ببره وغير الغدي للعجيب وأبلجا كذاؤوا جاءوا وباءوا بظلمة فظلوا بها رميت مروا على الأكا وقد قاد للبداء جيشا أرمرما فظلوا وقد نالوا من الخوف والرجاء فيا رب أولي بالعدل وسبي كما لمرادي السعادة مجبتا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسعد الكرام ومن نجا sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam amin جزى الله عني ظلمة الليل والدجى ففيها ينال السب للهب مخرجا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه يتي جزا الله الله يسا مكو ساك مكو أني غري الله يساكا أين ينزو ظلمة الليل wato da- duhun nan na dare wadduja da ainihin babban irin na duhun dare din dare Na'am.
fa fiha kaga a cikin irin wannan lokaci ne yanalu sabbu masoyi yake samun ainihin makarajan mafita ne hubbi ga soyayyarsa yana gurnani yana ta tunani yana ta shauki yana ta bege har kirjinsa ya cika da abin da yake nema to duhun dare yana da amfani a gurin mazaje ba a gurin mazare ba mazare daga hira sai bacci Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Amin.
wai mutum da shi da abokai a zo a zauna tun taftin goma na dare ana ta surutu ana ta hirar banza wai ba za a watse ba sai wajen karfe biyu in aka watse kuma in aka shigar gida maimakon a yi zikiri ko a yi sallah sai a kwanta har sallah da suba ba a samu ba yanzu haka samari suke yi wannan bala'i Allah ka ɗauke mana shi Amin.
Allah ka ɗauke mana shi jazallahu jazallahu Allah ya ji kansa mala awar jazallahu daga nan ne ya samu sunan jazallahu Allah.
Ya wata ran muna karanta diwani an zo nan yana yana ta ya fi mu daga murya a wajen sai aka ce jazallahu shikenan sai sai sunan ya bi shi mala awar jazallahu shikenan jazallahu Allah ya ji kansa Amin.
Allah ya gafarta masa Mm.
يبيت يراعي النجم والكل راكد ينازم درا بل ينازم أبهجا yace yabitu sai Ibrahim yana kwana yura'in najma yana kiyaye taurarin farkon dare da na tsakiyar dare da na ƙarshen dare wal kullu raqidun makota da kowa masu shirgar bacci suna nan suna ta baccin su shi kuwa yunazzimu durran yana ra- yana tsara lu'ulu'ai ainihin na yabon manzon Allah bal yunazzimu abhaja bari yana tsatsamo baitoci mafa- mafiya kwarjini a cikin yabon manzon Allah تذكر خير الخلق داها محمدا جميل المايا أولدا كان أدعجا عظيم عظيم الخلق الخلق والجود والأداء شبيه شبيه من دون القبر مخرج sai ta zakara khairal kharqi sai zama ya bashi da wani abu sai tuna wato fiyayyen halitta daha mai suna daye muhammadan mai wannan goron suna mai albarka jamilal wajhi manzo Allah mai kyawun fuska ne abulaja mai yawan gashin makyafta ne kana adaja bakin bakin bakin idan nasa bakin bakikirin ne sannan farin fari fat ne sannan kwayar isa insanul aini haka take mai kyalli a cikin idansa sallallahu alaihi wasallam azimun manzo Allah mai girma ne azimul khulqi mai girman dabi'a ne sallallahu alaihi wasallam gashi ubangiji ma ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam wal judi ma abocin baiwa ne wal ada da kyauta shafiqun manzo Allah mai tausayi ne shafi'un mai ceto ne ranar alkiyama mukhrijan mai fitar da mutane ne min dujal kufri daga duhun nan na kafirci zuwa nurul islami zuwa hasken musulunci وذاك الذي لولاه ما كان كائن ولولاه لم نسلك إلى الحق منهجا wazaka shi wannan da nake magana a kansa allazi laulahu shine wanda ba dan shi ba ma kana ka'inun dukkan kasantacce da bai kasance ba walaulahu ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam nasluk manhajan da ba mu samu dama shiga tafarki ba ilal haqqi zuwa wajen Allah إن الخلق للمولى بكل فعله وبهاجه يرجو وراها وأدلجا da al-maula kai fa shi ya dawwama ne cikin kiran mutane lil maula zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala fi kulli fi'alihi ta dukkan ayyukansa sallallahu alaihi wasallam wa fi haqqihi a cikin haƙƙin Allah baya baya sanyi ya gudu yana waye gari waraha yana maraita wa adlaja yana shiga dare ma ba dare ba rana aikinsa a cikin ɗaukaka addinin Allah انقلوه وآذوه بكل إزاية فقاد البرايا للحنيفة مولجا alauhu dukan kiyayya sun dora wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa azauhu sun ne musu cuce shi da kulli izayatin daga dukkan cuta ba irin abin da ba su masa ba na neman wulakanta shi da cutarsa to duk da haka ya haƙura ya jure ya jure faqadal baraya ya ja talikai آه، مولجا هنا تشكد دسو للهنيفتي يزوى الدين المسلمين
وجاهدهم في الله حق جهاده ونور أقدار البلاد وأسرجا وجاهدهم يا ياكيس تن قرفي في الله إزوا الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم حق جهاده متكر ياكي يا ياكيس صلى الله عليه وسلم ونور أقدار البلاد سيس يحقك dukkan sasannin garuruwa wa asiraja ya kukkunna fitulun imani ألم يأتهم ما قد لقوه ببدره وقد بلغ الدين الحنيف أبلجا alam yatihim ma qad laqawhu wai shin abinda suka gamu da shi a bi badrihi a badar bai sadu da su bane aka kashe mutum 70 a cikin su aka ribace mutum 70 ya riske su tare da haka kuma bazaga dinu addinin musulunci ya bayyana alhanifi wanda yake ainihin ba hanifin dangi ablaja ya zama gashi yayi haske ko ina كذا أود جاءوا وباءوا بصدمة وبلوا برارا حيث مروا أزعجا kaza uhudin haka nan yakin uhudu maja'u sun zo su dubu goma sha uku ko wa ba'u bi sadmatin amma suka koma da mummunan kumi aka kume su aka karya su suka koma fawallu suka koma biraran suna masu gudu haisu marrubu an azaja yayin da tsoro ya ƙara razana su suka koma suka gudu وقد با وقد قاد للوداع جيشا أرمرما فزلوا وقد جعلوا من الخوف والرجاء وقد قال للبدهاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جو da rindina lilbadha'i ga makka fatu makka kenan ya zo bijayshin da rindina haram raman mai tsananin yawa shikenan da suka ga wannan manzo Allah ya kewaye su ya mallake su kenan ya tara su ga baki daya yace ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan aikata muku kun cuce ni shekara wajen goma sha uku ko ishirin da uku kuna cutata a goma sha uku ne ko ko goma sha takwas kuna cutata me kuke gani zan zan aikata gare ku suka ce qalu khaira alheri zaka aikata mana saboda sun san hannun wato duk wani duk wani abin nan din yaki in aka kama shi shikenan duk abin da aka masa shi ya jawo kansa ai kaga yahudawan bani quraiza ko kaga abin da aka musu da aka suka ce sun sa sa'adu bin mu'azin ya zama shine zai yanke hukunci sai yanke hukunci yace duk gaba ɗaya a kashe su manzo Allah iya da wannan hukuncin har yaro wanda maka duba shi aka ga ya tsirar da gashi kashe shi ake yi to sai suke tsammanin manzan Allah irin wannan zai musu sai Allah ya sa wasu daga cikin su suka ce qalu khaira alheri zaka mana akun karimin wa ibn akhin karim kai kai dan uwa ne na gari mai kirki karimi ɗan iyaye waɗanda suke ainihin masu kirki suke nan kamar Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce izhabu a la tasriba alaikum al-yawm izhabu wa antum tulaqa yace ba ba zargi akan ku zan faɗa kamar yadda dan uwana Yusuf ya faɗa ga ƴan uwansa la tasriba alaikum al-yawm ba zargi a gare ku yau izhabu wa antum tulaqa ku je dukkan ku gaba ɗaya na ƴan taku shike nan kuma aka ta shiga musulunci aka ta shiga musulunci duk suka shiga musulunci kuma to to shine shehu yake faɗa anan fadallu shike nan suka kaskanta wa qadna danu da sun kusanta min al-khawf da tsoro والرجاء درجائي ويا رب هب لي بالأمين وسبه كما لا مراد لسعادة منتجا haka shehu yake in ya ka irin wannan isoshi kuma sai ya tawassuli da manzo Allah akan irin wannan albarkar shi ma Allah ya bashi fa ya rabbi ya ubangiji habli kabani kamala muradin kabani kamala a cikin muradina lissa'adati a cikin arzikin lahira muntijan ina mai bada natija a cikin rayuwata bil amini saboda daraja amintaccen Allah manzon Allah wa sahabihi saboda darajar sahabbansa alaihi salatu lahi summa salamuhu ma'allal wa sabil kiram wa man naja salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al ali tare da alayensa wa sabil kirami da sabansa masu girma wa man naja da waɗanda suka tsira daga azabar Allah amin har hujjaji yayi awa daya a ƙara daya
yana da yawa yana da yawa
akwai yadda ake kaiwa minti nawa kai yanzu
a ƙara da a ƙara har hujjaji دجل الكبر جلا والإمام محمد أبو القاسم المعين ملالة أحمد فيذكره جنسي ونفسي والأخلاق من الجانب والمنتفى والممجد ويذكره قالي وعلي لعلني على كل حال يستبي لي محمد شفائي لأمراضي بلي جنابه ولا قد لا يروى وتيب المهند نبي به قد قال كل مخلف لنا رحمة العليا فذاك المصمد فزادي وآبائي ونبلي بذري وذاك بلا مغني على كل شيء فما قبره إلا الأرودة لم يكن سوى ذاك الفعل فقر مخلد عليه صلاة الله ثم سلامه لذاكر هذا على هو وسوده عليه بها يوسف دماغه وغرته عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها شمل العدو مفدد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أنوار حتى تنقذ عليه صلاة الله ثم سلامه ويقبل لنا الحميل ويقصد عليه مع الآل الكرام وتابعين ومن سلكونا جل عنيل ووحدوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من الكفر جلاه الإمام محمد أبو القاسم الماهي ضلالة آمد قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه yace dujar kubri kaga duhun nan na na kafirci irin na da jallahu al-imam Muhammad annabi Muhammad ya yaye shi daga barin duniya tunda ya kawo la ilaha illallah abul qasim shine ainihin uban al-qasim al-almahi almahi dalalati mai shafe dukkan bata ahmadu mai suna ahmadu فيذكره درسي ونكسي ولقلقي متى الدرب والمنتقى والممجد fayashkuruhu dirsi wato takadduna da nake rubuce rubuce akai suna godewa manzon Allah wani kisi da tawadatawa wa qalqal wa laqalaqi da kuma harshe na madadda da tsawon zamani fa huwa almuntaka manzon Allah shine zababbe wal mumajjadu abin girmamawa ويذكره قالي وهل لعلني على كل حال ينتبه محمد wa yashkuruhu qali kato magana ta ta gode wa manzon Allah wa hali halina ma ya gode wa manzon Allah la'alla ni ni ina nan bakin kofa ko ni ala kulli halin a cikin dukkan hali yastafini muhammadu sayyidina muhammadu zai zabe ni انشفائي لأمراضي مدي جنبه وذا قاتل أيوة وسيف المهند fa- shifa'i kaga waraka ta li amradi ga cutuka na madihi janabahu idan na dagwama cikin yabo na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaka silahi wannan shine makami na wa wa saifi shine takobi na al muhannadi al muhannadu bahindi نبي به قد فاز كل مقرب لدى العبرة العليا فذاك المصمد nabiyin shi annabi ne bihi faza kullu muqarrabi duk wani makusanci ya samu rabo bihi saboda manzo Allah ladal hadratul ulya a wannan halarawa da take madaukakiya fazakal musammadu Na'am.
wannan shine abin nufi فسادي وآبائي ونسلي بذكره وذاك بلا فقر على الكل سيد fasadi kaga arzikina da Allah ya bani wa abai da iyayena zababbu wa nasli da ƴaƴana da na roki Allah ya bani masu karamci masu biyayya Allah bi ya tabbata bi zikiri saboda an bato na ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa zaka wannan ya faru bila faqarin ba fa- ba alfahari nake ba ala kulli sayyidin abu sa wani shugaba ba ni Allah ya tsarkake ni iyayena Allah ya tsarkake su ƴaƴana Allah ya tsarkake su to wannan na same su ne duka fi zikirin rasulullahi Sallallahu alaihi saboda ambatan annabi Allah ya ba mu yawan ambatan annabi Amin.
kuma mu samu irin wannan tsarki gwargwadon mukamin mu فما فقره إلا الأبودة لم يرم سوى وذاك الفار فقر مخلد fama fakhruhu shi manzo Allah ba shi da wani alfahari illa al-ubudatu sai dai cewa shi bawan Allah ne wa innahu lamma qama abdullah subhanallazi asra bi abdihi in zaka ga zaka ga manzo Allah shi ubudiyyan nan ya fi so a ce shi bawan Allah ne shine kusancinsa shine darajarsa thumma lam yarum siwaha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi wani ainihin ubudiyya a gurin Allah ba ka gani can da yake kulin kana lirrahmani wa ana abidina saboda haka shi ya zaɓi bauta ga Allah shi Allah.
bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada ai ai masa irin na annabi Isa eh a amai da shi ba ba al- ba amai da shi Allah a shi bawan Allah ne inda yake mm عليه صلاة الله ثم سلامه لذاكرها دارا علاء وسودة na'am wa zaka al-fakhru wannan al-fakhri ne fakhrun mukhalladu al-fahri da wa mamewa da wanda ba zai yanke ba salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li zakiriha wato duk mai yin wannan salatin ya zamu ya gamu da ala'un daukaka wasu dadun da shugabanci biha da sababin salatin daran tsawon zamani عليه صلاة الله ثم سلامه أنالوا بها ما لم ينله مسود salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a- da- da sababin salatin analu in samu malam yanalu musawwadin duk wani wanda aka shugabantar in samu abin da yafi nasa biya saboda sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها دي لديه موكد salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce ali alƙawari na gare shi muwakkadun abin karfafawa ne ladai gare shi a gare shi biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد دار مؤيد salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce wato wato li- bi- hadal abdu ko kuma zal abdu wannan bawa Sheikh Ibrahim ya zama muayyadun abun karfafawa abun taimakawa ko addar tsawon zamani biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يسقى لماء وورد salatin Allah da amincin Allah tabbata kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce yusqa jima'un a shayar da masu kishirwa wawar radun da masu gangarawa za su sha ruwa wa- wa- a shayar da su biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها شمل العدو مبدد salatin Allah da amincin Allah tabbata kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce shamlul aduwi taron nan ne na yahudawa da amerikawa da suke fadawa gaza ƙasar falastin mubaddadun Allah ya halakar da su gaba آمين ɗaya.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أنوار أتار توقد salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce anwaruha hasassakinta tuqadu ai ta kunnawa ai ta kunnawa haddar tsawon zamani biya da sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه ويقبل الإله الأمين ويقصد salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbaluni dahal aminu mai suna daha al aminu abuntacce yaqbaluni ya karbe ni wa yaqsudu ya fuskanto ni gaba daya عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن زالكنا جل أمين ووحد salatin Allah da amincin Allah istabbata alaihi a gare shi ma'al ali kirami tare da alayensa masu girma wa sabi da sahabbansa wa man salaku nahjal amini da duk wanda suka hadu a wannan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wahadullaha kuma suka kadaita ubangiji الحمد لله الله قال لا فيها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبقنا بالحق بالحق والآل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم